بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake hallara wannan majalisi namu na karatu a cikin littafin al-muqaddimat al-izziya lil jama'at al-azhariyya littafin abul hasan al-manufi الشاذلي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يومنا رانر الخميس شرندا هدو قوة الرجب هجرة تنا شكرا ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da goma sha tara ga watan maris miladiya tana shekara dubu biyu da ashirin daidai cikin hukuncin allah maɗaukakin sarki za mu tashi ne yau a sabon fasali faslon ومستحبات الصلاة تزيد على ثلاثين فضيلة ما لن يتفصلي sabon fasali mai rabe tsakanin karatun jiya da na yau wa mustahabbatu salati tazidu ala salatina fadila mala yace mustahabban sallah sun haura mustahabbi talatin tazidu ala talatina fadila sun haura mustahabbi talatin kun ga malam ya ambace su da suna biyu mustahabbat sannan yace kuma fadila to wannan idan an yi la'akari da kullu ma dunal fardu ma'anar dukkan abin da ba farilla ba min al'awamir to za a ce masa sunna za a ce masa mustahabbi za a ce masa fadila da wannan ma'anar amma idan an duba a wurudin abin ta yadda al'amarin ya zo a shari'a bisa bambancin hanyoyin zuwan kowace kowace ibada watan umarni ce umarnin ya zo da sassauci watan kwadaitarwa ce watan dorewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi baya fashi da sauransu hanyoyin da abin ya zo wannan ya sa malamai suke bambanta musu sunaye wani abin a ce masa sunna sunnar ma wani abin a ce masa sunna mu'akkada sannan wani abin a ce masa mustahabbi wani abin kuma a ce masa fadila wani abin a ce masa ragiba da sauransu to amma in ka haɗa su kan cewa dukkaninsu ba farilla ba ne ba wajibi ba ne to ta wannan fiska dukkansu suna ne mutaradifai suna ne waɗanda suke iya wakiltan junansu a koda yaushe. don ka kira mustahabbi fadila ko ka kira fadila mustahabbi wannan duka ma'anar shi ne an ce fadila shine abin da yake wato wanda aka fifita shi akan rashin yinsa abin da yake da falala akan barinsa shi sa aka ce masa fadila in an ce fada'il jam'i na fadila to mustahabbi ana ce masa fadila ana nufin abin da aka fifita yinsa akan barinsa idan an ce mustahabbi kuma an ambace shi da sunan kenan abin da ake son sa abin da ake son a yi shi kaga kenan dai in ka duba ma'anonin guda biyu kowanne akwai abin da yake nufi in ka kira shi mustahabbi ana son a yi shi in ka kira shi fadila an fi son a yi shi akan barinsa don haka suna ne na abu ɗaya malam ya ambata nan da ya ce wa mustahabbatu salati wato mustahabban sallah abubuwan da ake son yin su a sallah tazidu ala 30 fadila sun sun haura mustahabbi guda 30 a cikin sallah sun haura mustahabbi 30 wato abubuwa waɗanda suke ƙayatar da sallah ake da bukatar a zo da su a sallah don ta ƙara inganci ta ƙara kyautatuwa to waɗannan abubuwa sun haura abu talatin to amma malam zai kawo maka su ba lallai duka talatin ɗin su zo ba to amma dai za ka gan su rututu malam ya ce al'ula na farko ƙira'atul ma'amumi ma'al imami karatun mamu tare da liman fi sirriyati a sallar da ake mata karatu a boye shine fisirriya a sallar da ake mata karatu a boye karatun mamu ma'al imami tare da liman fisirriyati a sallar da ake mata karatu a boye to kamar sallar azhar gaba ɗayanta kamar sallar la'asar gaba ɗayanta kamar ta ƙarshen magariba kamar biyun ƙarshen isha duk lokacin da liman yake karatu a sirrance to an so mamu ya yi karatu tunda baya jin liman ballantana ya saurari karatun liman idan liman yana karatu a bayyane to mamu shiru yake saboda ya saurari karatun liman wai za ƙara'a fa an fito annabi sallama ya ce idan liman yana karatu sai ku shiru alqur'ani yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani to ku saurara kuma ku shiru amma lokacin da liman yake karatun ya zamana a sirrance yake karatun fa kaga mamu idan ya zama bai shagala da karatun ba to ƙarshe shedan sai ya sai ya zawarce shi sai ya sanya masa wani tunani kuma na daban a madadin karatun to amma karatun kun ga sai ya zo mustahabbi ba wajibi ba me yasa saboda karatun liman shine karatun mamu karatun liman shine karatun mamu shi yasa idan mamu ya zo samu an yi ruku'u in ya kabbara ya kama gwiwa ya samu wannan raka amma bai samu karatun ba saboda karatun limamansa shine karatunsa to rashin yinsa kenan ba zai hana ingancin sallarsa ba sai dai an so an so yayi yin ya fi rashin yin domin zai samu lada idan yayi duk da cewa idan bai yi ba kuma ba za a rubuta masa zunubi ba wanda wannan shine hakikanin ma'anar ma'anar mustahabbi ma'ana ta hukunci idan ka aikata shi zaka samu lada idan ba ka aikata shi ba kuma ba zai cutar da kai ba mana ba zai ba za a rubuta maka zunubi ba da haka musahabbi ne ma mu yi karatu a lokacin da liman yake karatu a sirriya wato a sallah wacce take ta ɓoye asaniya musahabbi na biyu رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام daga hannaye inda shuru'i yayin farawa fi takbiratul ihrami a kabbarar harama sai malam yace faqat kadai daga hannaye yana nufin haka kenan daga hannaye Allahu akbar inda shuru'i fi takbiratul ihram yayin da zai fara kabbarar harama kenan Allah yana fara kabbarar harama yana yana yana daga hannayensa sai malam ya ce fakat kadai wato a yayin kabbara harama ne kadai ake daga hannaye biyu a malikiya yuhadi bihi ma mankibaihi zai daidaita su da da kafadinsa ka'imataini hannayen suna suna tsaye a malikiya ko wanda suke ganin cewa za ka kifa hannayenka ne tafin hannunka ya kalli ƙasa kai kabbara amma zance mai inganci mafi shahara shine za ka tsai da hannayenka ne tafin hannunka ya fuskanci alkibla da malam ya ce yuhadi bihi maman kibahi ya daidaita su da kafaɗinsa hadisi ya tabbata kan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kabbara yana ɗaga hannayensa ya daidaita su da kafaɗinsa sannan ya zo a hadisi annabi salama yana daidaita hannayensa da kunnuwansa kowanne mutum ya yi ya dace da sunna ko daidaita su da kafaɗu ko daidaita su da da kunnuwa wasu malama kamar imamun nawawi allah ya masa rahama ya ce daidaita hannaye da kafaɗu da kuma kunnuwa yana nufin wato sanya yatsun hannayen setin kunnuwa wuyan hannayen kuma setin kafaɗu babbar yatsa kuma tana setin wuya yace wannan shi ake nufi da seta hanna kunnuwa da seta kafaɗu kamar kenan ya haɗa wato hadisan guda biyu a wuri ɗaya lokaci ɗaya ake aiki da su to amma mafi yawan malamai sun fahimci setin kafaɗu daban setin kunnuwa kuma daban setin kafadu yatsu ne ke setin kafadu setin kunnuwa kuma yatsu ne ke setin ke setin kunnuwa to duka yadda mutum yayi kabbara ta yi amma ana son mutum ya miƙar da yatsunsa su kuma fuskanci alkibla ya kuma buɗe babbar yatsarsa ba haka zai ya haɗe ta ba ya buɗe babbar yatsarsa sannan kuma ya miƙar da yatsunsa haka to anan malam yake daga hannaye guda biyu yayin fara kabbarar harama yayin fara kabbarar harama wannan daga hannayen guda biyu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayensa yayin yayin kabbarar harama amma sai malam yace fakat kadai wato kamar kenan ba a daga hannu a sallah sai kadai a lokacin kabbarar harama wannan shine abin da malam yake nufi da kadai amma wannan shine abin da mafi yawan malikiya suka tafi a kai shi shahara malikiya cewa kadai a lokacin kabbara harama ake daga hannaye daga nan har idan da sallah ba a daga hannaye amma ya inganta ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayensa ne a wurare guda hudu a sallah yana ɗaga hannayensa yayin kabbarar harama sannan yana ɗaga hannayensa yayin tafiya ruku'u sannan yana ɗaga hannayensa yayin ɗagowa daga ruku'u sannan yana ɗaga hannayensa yayin ɗagowa daga raka'a biyu yayin ɗagowa daga raka'a biyu kana yukabbiru idza ahrama yarfa'u yadayhi idza ahrama lis-salati wa idza raka'a kabbara وإذا رفع رأسه من الركوع كبر وإذا قام من الركعتين كبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا كبر يا كبر حرما ينا عفوا ينا دغا هنا ينسى يا كبر حرما ينا كما دغا هنا ينسى يا ركوع ينا دغا هنا ينسى يا دغوا دغا ركوع ينا كما دغا هنا ينسى يا دغوا دغا زما زما نبيو a sallah wacce take da zama biyu kenan kamar sallah a zahar la'asar magariba da isha idan aka yi zaman tahiyya ta farko idan aka miƙe za a tafi aka tafi raka ta uku to manzon salama idan ya miƙe tsaye to yana daga hannayensa shine ya shiga raka'a ta uku kenan wannan su ne mahalli guda hudu da hadisi ya inganta riwayoyi suka tabbata akan annabi salama yana daga hannayensa a cikin sallah a lokacinsu to kaga da malikiya suka ce faqat suna nuna kenan ban da sauran wuraren to amma tun da hadisi ya tabbata kai ba mu da wata makawa sai mu riko da abin da ya tabbata na hadisi ijtihadi baya tasiri a lokacin da dalili ya tsaya malam yace wa taqwimul qira'ati fi subhi wa dhuhri da tsawaita karatu fi subhi wa dhuhri a sallar asuba da kuma sallar azhar lakin fi subhi atwalu sai dai a sallar asuba din karatun ya fi tsawo wa taqsiruha fil asri wal maghribi da kuma takaita karatun a sallar la'asar da kuma sallar magariba wata wasu fil isha'i da kuma tsakaita karatun a sallar isha mustahabbi ne wannan duk mustahabbai ne afwan kukula mustahabban da mala yace suna da yawa za ku dinga la'akari da su tunda ba cewa ce ta biyu ta uku ba yawa suna suna suna shiga cikin juna nan da yace raf'ul yadaini inda shuru'i fi takbiratul ihrami faqat yuhadi bihima mankibayhi qa'imataini wannan mam sahabi ne yuhadi bihima mankibayhi qa'imataini da yace wa tatawilul qira'ati fi subhi wannan mustahabbi ne wa zuhur mustahabbi ne domin asuba daban azhar daban lakin fi suyi atwal wannan ma mustahabbi ne amma yana tare da na na asuba wa taqsiruha fil asri mustahabbi ne wal maghribi mustahabbi ne wa tawassutuha fil isha mustahabbi ne wato wannan yana nuna a yanda ake son ladabin karatu a sallah ana son mai sallah ya kasance fikifinsa yana bayyana a sallarsa musamman limami ana son limami ya zama fikifinsa yana bayyana a sallarsa daga cikin ladubba na karatun sallah shine ya zama ana bambanta yanayin tsawon karatunsu kowace sallah da irin yadda ake son yanayin tsawon karatunta sallar asuba a tsawaita sallar azahar a tsawaita sai dai ta asuba tana fin ta azahar tsawo wato kamar yadda ya zo cikin ashimawi wa zuhuru taliha za a tsawaita asuba azahar tana biye da ita wajen tsawaitawa amma bata kai bata kai asuba din tsawo ba la'asar da magariba su kuma za a takaita karatu isha kuma za a tsakaita karatu haka suka koya daga sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama har sayyidina umar radiyallahu anhu ya rubuta wato saƙo zuwa ga gwamnansa abu musa al'ashari yana nusar da shi wasu daga cikin wato shari'o'i daga ciki sai ya umarce shi da karanta tiwalul mufassal fi subuhi wa awsatuha fi dhuhri wa qisaraha wa awsatuha fi dhuhri wa qisaraha fi maghribi sai ya umarce shi da ya karanta mafi tsawon surori na mufassal a sallar asuba sallah azhar kuma ya karanta matsakaita sallah magariba ya karanta takaitattun suka ce tiwalul mufassal yana farawa daga hujurat daga hujurati zuwa wannazi'ati waɗannan su ake cewa tiwalul mufassal daga wannazi'ati zuwa wallaili suka ce nan kuma su ne awsatul mufassal su ne tsakaitattun surori na mufassal daga wadduha kuma zuwa nasi su ne kisarul mufassal su ne takaitattun surori na mufassal kenan aswarul mufassal daga hujurati ne zuwa nasi su ake cewa aswar al mufassal sai dai su ɗin ma kuma akwai masu tsawonsu akwai matsakaitansu akwai takaitattunsu to su waɗanda suke masu tsawonsu su ne daga hujjata din zuwa wannan ji'ati suna daga cikin tiwal al-mufassal matsakaitansu daga wannan daga abasa kenan daga abasa zuwa wallaili takaitattunsu daga wadduha zuwa zuwa ƙarshe an ce musu mufassal saboda wato suna saurin karewa a shiga wata yadda suka rarrabu da yawa yadda suka fi yawan in ka dubi alkur'ani zaka ga idan ka yi kasa din da yawa to zaka ga surorin suna a hankali suna wannan ta kare a shiga wannan ta kare ba kaman saman ba saman za ga za a daɗe ana karatu kamar sura ta kare ta ce mufassal saboda suna zuwa daki daki daki daki daga wannan sai wannan a takaice kuma to su ɗin ma akwai matsawaita akwai matsakaita akwai matakaita don haka wannan sunna ce shahararriya har a cikin sahabbai hakan nan kuma al'umma sun karɓe ta zamani bayan zamani haka ne ake wato karanta ake karatun sallah amma mustahabbi ne haka ne aka so alama ce ta fiqhul liman a same shi yana la'akari da wannan tsarin a cikin sallolinsa duk da cewa ba wajibi bane kuma lokaci yakan sa yakan sa wato liman ya canza yanayi na, na karatun saboda la'akari da, da lokaci ko dai damuwa damuwa ko ta zafi ko kuma ta, ta wasu marasa lafiya ko kuma inda mata yara suna musu kuka wannan yana sa liman ya canza tsarin karatun zuwa ga abin da zai takaita sallar ko da ku asuba din ci wannan alama ce ta fiqhul limami annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga sallah yana son ya tsawaita ta amma sai ya takaita ta idan ya ji kukan yaro saboda ya san uwarsa tana bukatar ta bashi lokaci ta sakararrashe shi sai ya takaita sallar da ya so ya tsawaita ta kinan liman wani lokaci yanayi yakan sa me yakan sa ya canza hay'ar sallah ko a irin wurarenmu nan ka samu wani lokaci zafi ya yi tsanani da yawa masallaci masallaci ko babu lantarki zafi ya mutane tsanani to kaga anan liman baya baya tsayawa ya rike ci ya ce ya karanta kaf ya kare ta gaba daya kafin ya ruku a sallar asuba ana ana jin zafi sai kuma ya takaita ya la'akari da halin da da halin da ake ciki to haka ne yake faruwa wani lokaci kuma nishadi masallaci ga, ga, ga, ga alamar cewa wato ba wani wanda yake cikin wata damuwa ko cikin wata jinya ko cikin wata matsala sannan yanayi ya daidaita al'amura gashi nan dai to babu laifi liman kuma a wannan lokacin sai kuma ya kyautata sallar fiye da yadda ainihin wato fiye da yadda zai yi a lokacin da ba irin wannan ba ko a yanayi da ba irin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba karanta suratul arafi a sallar magariba suratul arafi a sallar magariba kaga wala'alla yanayi ya duba ya ga cewa a wannan lokacin mutane suna cikin nishadin da in ana ta karatun ma ba su da matsala to kaga wannan ba wai tufka da warwara hadisai suke yi ba a'a ana nuna maka ne cewa akwai fikihu a cikin abun ana yin abun ne da basira wasu suna sallah da al'ada ana sallah ne da ilimi da, da, da, da basira ana sallah ne zuciya a raye mai sallah yana sallah zuciya a raye ita ce hikimar da ta sanya ma shari'a ta zazzo mana da abubuwa na sallah kala-kala sauyi-sauyi karatun kala-kala azkar kala-kala ba don komai ba sai don zuciya ta kasance koyaushe a faɗake azkar sai ka zaɓa ka yi tahiya kanta kala-kala salati kala-kala ba don komai ba sai don wannan canje-canjen zai sa mutum kullum zuciyarsa a raye idan yana sallah amma idan mutum ya kasance ya riga da ya saba da wasu lafuzza da su kadai yake sallah to zai iya sallah ma har ya idar da ita bai san me yake yi ba saboda sabo ya riga da ya narke a cikin sabo don haka taharrukat da azkar da yake yi ya riga ya saba da su so ko da yana faɗake ko baya faɗake zai aiwatar da su to ba haka ake so ba hikimar da yasa kenan aka sassauya aka zozzo da wato ah, ayyuka na sallah ɗin kala-kala iri-iri zama ma kala-kala ba don komai ba sai don ainihin wato mutum ya kasance da rayayyar zuciya to haka ake son duk mai sallah sawa'un liman ne ko mamu ko mai sallah shi kadai ana son duk mai sallah ya kasance zuciyarsa a faɗake yana sane da abin da yake yi kuma ah, ah, ayyukansa na sallah musamman liman musamman liman domin bukatuwan liman zuwa ga fikihun sallah ya fi yawa akan bukatuwar mai sallah shi kadai mai sallah shi kadai yancinsa ya fi na liman yawa ya fi na liman faɗi haka liman ana bukatar ya zama mai fikihun sallah yana faɗake da abin da yake yi a sallah tunda ya jawo taragu taragu kuma na mutanen da mabambanta yanayi mabambanta halaye da sauransu malam ya ce wa taqsirur raka'ati thaniyati 'anil ula da takaita raka'a ta biyu akan ta farko wannan ma yana cikin fiqhun sallah raka'a takaita raka'a ta biyu akan ta farko idan liman zai karanta wato misali wallaili idza yaghsha a raka'a ta farko to a raka'a ta biyu sai karanta kamar wattin ko alamtara da bata kai wallailin sauku ba shi za ka samu yadda malaman muka suka saba mana salloli sai ka ji idan an karanta alamtara a raka'a farko sai karanta kulhu wallahu a raka'a ta biyu saboda mustahabbi ne raka'a ta biyun kai ta farkon tsawo ba ba haka ake so ba a ce raka'a ta farko an yi ta takaitacciya ta biyun kuma an yi ta mai tsawo sai dai inda wata larura larura takan sa haka ko bukata musamman ta karatu wani lokacin liman zai yi karatu a raka'a ta farko musamman wanda zai karanta daga alkur'ani ba, ba, ba, ba, ba a, daga wata sura ba sura sukutun ba to ta iya yiwuwa idan ya taso raka'a ta biyu kuma sai ya zama sai ya rasa wurin tsaiwa a kusa kowace aya gaba tsaiwa ce amma sai dai a fikihun karatu da fikihun sallah ba akan kowace aya ake za ka ruku'u ba ba ka zuwa kan wata aya fa zuku falan nazidakum illa azaba sai ka ce Allahu akbar kai ruku'u ku ɗanɗana dai ba za mu ƙara muku ba sai azaba sai kai ruku'u ku da suwa kake yau to kaga ana buƙatar ka kasance mai fikihun karatun ka san ayar da za ka yi ruku'u a kanta to idan yadda mana kana da buƙatar ka kai wata gaba ne da zai kai kai ruku'u a kanta wannan ya jawo karatun ya ɗan daɗu a kanta farko to kaga wannan wani hasashe ne na fiqhun sallah ya kai ga haka tunda wannan abun mustahabbi ne to yanzu waccar bukatar din kuma ta dara wannan wannan mustahabbin sai a tafi waccar bukata din malam yace a wannan gabar kafin mu tafi akwai abin da malam bai kawo ba amma sai dai ishara da yace da ya ce takaita raka'a ta biyu a kan ta farko to akwai wata ma'ana a cikin maganar da da zai fito da ita daban amma da bai fito da ita daban ɗin ba tana ciki takaita raka'a ta biyu a kan ta farko ma'ana ta farko ta fita biyu tsawo wannan cikinsa yana kunshe da cewa kenan surar da za a karanta a raka'a ta biyu ta zama ƙasa take da surar da aka karanta a raka'a ta farko a jerin surorin alkur'ani alkur'ani ya ɗauko ta sama daga daga bakara fatiha ita ce umul kitab ta buɗe littafin bakara ari imran nisa'i ma'ida an'ami da sauransu zuwa yadda aramomi suka sani to har zuwa lokacin da aka zo nasi surori ne haka wannan bayan wannan wannan bayan wannan to abin da aka fi so shine idan mutum ya karanta sura a raka'a ta farko to idan ya zo raka'a ta biyu shine to ya karanta surar da ke ƙasa da ita ko da kuwa ba ƙasa da ita a makwabtaka ba ƙasa da ita zuwa ƙarshen ƙur'ani idan mutum ya karatu a suratul baqara a raka'a farko to idan ya zo raka'a ta biyu to sai ya karanta ayoyin da suke ƙasa da wannan ayoyin da ya karanta da farko ko ya karanta daga alim rana ko daga nisa'i ko ya karanta daga wata sura har zuwa nasi idan mutum ya karanta alamtara to an so ya karanta abin da yake bayan taraka ta biyu ne daga li'ila fi ƙasa idan mutum ya karanta wa shams wa shamsi wa duhaha to an so ya karanta abin da yake kasa da ita ne kuma ba zai je sama ba ba zai tafi kuma ya ce zai karanta la uqsimu bi hadha baladi ba tana saman wa shams ko ya karanta wal fajr ba tana saman wa shams ko ya karanta la taka hadithul gashiya ko sabbi suna saman wa shamsi amma in yi wa shamsi to sai kuma ya biyo ya zo raka'a ta biyu sai ya dauka daga kasanta ko daga wallaili da ke makwabtaka da ita ko wadduha ko kuma ya tafi su wattini su sotu sharhi su haka ya sauka ya sauka kasa duka wannan in yayi haka ya zo da abin da yake abin da aka fi so a yi a sallah kuma abin da aka gani daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake sallolinsa malam yace wa taqfirul julusil awwal anis sani da takaita zaman farko akan zama na biyu na ma zaman tahiya wa taqsiru julusil awwal an thani da takaita zaman farko akan na biyu kun ga wannan vice versa kenan akan akan karatu in karatu ne takaita na biyu akan na farko in rakawoyi ne takaita ta biyu akan ta farko a karatu amma zaman tahiya kuma takaita na farko akan na biyu zaman tahiya wato kenan na biyu zaman tahiya na biyu ya fi na farko tsawo to zaman tahiya na farko kadai abin da ake bukata shine ka karanta iya tahiya ka miƙe zuwa abduhu wa rasuluhu ya wadatar sai ka miƙe kawai in ka ƙara da salati ba laifi ka yi daidai ba ka yi kuskure ba amma in ka tashi daga abduhu wa rasuluhu ka yi tahiya amma in ka zo zama na biyu to nan kuma akwai salati in kai abduhu wa rasuluhu za ka yi salati in kai salati za ka ƙara da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya wa mu'az da ita la ta da dubura kulli salatin an an an an tasta'iza min arba'in an tasta'iza billahi min arba'in kar ka bar a bayan kowace sallah ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat to duka wannan a tahiya ta dini wala allama bayan nan ma faltad'u min al mas'alati ma shi'ta sai ka roki abin da kaga dama kuma na bukatu har yanzu bayan ka ƙara salati akan tahiya kayan isti'aza daga abubuwa guda hudu sannan ka zo ka ƙara da addu'o'inka kuma dole ta yi tsawo to duka wannan a tahiyar ƙarshe ne amma tahiyar farko daga abduhu wa rasuluhu ma ka gama tahiya to shi yasa kun ga tahiyar tahiyar ƙarshe za ta fi tahiyar farko tsawo to wannan mustahabbi ne wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil ma'mumi عند قول الإمام سمع الله لمن حمده ما لن يتي وقول ربنا ولك الحمد دفق ربنا ولك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد للمأموم جمام عند قول الإمام سمع الله لمن حمده يا عند لمن يتي سمع الله لمن حمده وده ذو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده كوكما كتي ربنا ولك الحمد da haka aiki da wannan hadisin a malikiya suka ce mustahabbi ne mamu ya ce rabbana walakal hamdu lokacin da liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sai dai su malikiya suka ce liman ba zai faɗa ba mamu kuma ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba to a wannan gaba ce suka samu saɓani da ‘yan uwansu malamai kan cewa liman zai ce rabbana walakal hamdu mamu kuma zai ce sami Allahu liman hamidahu saboda mamu zai ce rabbana walakal hamdu domin annabi sallama ya ce ku ce rabbana walakal hamdu ilal liman yace sami Allahu liman hamidahu don haka mamu zai ce rabbana walakal hamdu mamu zai ce sami Allahu liman hamidahu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ina sallah kuma annabi alaihi salatu wassalam in zai dago daga ruku'u cewa ce cewa ke cewa sami Allahu liman hamidahu dan haka mamu ma zai faɗa koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai ce rabbana walakal hamdu idan ya tsaya nan kuma amsa umar amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam liman zai ce sami Allahu liman hamidahu saboda annabi sallama haka yake faɗa in zai dago kuma yace idza qala sami Allahu liman hamidahu kenan haka liman yake faɗa in zai dago sannan liman ma zai ce rabbana walakal hamdu saboda an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya miƙe bayan ya dago daga ruku'u yana cewa rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi zuwa ƙarshe kenan liman ma zai faɗa sai ya zama liman zai faɗa mamu ma zai faɗa duka rabbana walakal hamdu kuma kowannen zai ce sami Allahu liman hamida malam yace walil fadli بعد ما يقولها واللفظ هكذا من يسلى شي كدي شما مستحبي ني يتي ربنا ولك الحمد بعد ما يقولها bayan ya faɗi waccar kalmar ta sami Allahu liman hamidu bayan ya faɗi waccar jumla ɗin ha yana kuma sami Allahu liman hamidu in ka kuma karatun da haka ƙara fahimtarsa da ya ce وقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده وللفذ بعد ما يقولها mai sallah shi kadai shi ma zai ce rabbana walakal hamdu ba'da ma yaquluha bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu malam yace wa tasbihu fi ruku'i was sujudi da kuma tasbihi a ruku'u da sujada musahabbi ne tasbihi a ruku'u musahabbi ne tasbihi a sujada musahabi ne mai zaman kansa duka na manta in dinga in dinga muku ishara amma dai ishara ta farko ta wadatar ku riga fahimtar cewa musahabin malam shi kansa ya dinga ce maka ya dinga ce maka lamba ta kaza eh ga sunan rututu fadin yin tasbihi fi ruku'i musahabi ne mai zaman kansa wasujudi musahabi ne mai zaman kansa tasbihin ruku'u shine abin da muka riga muka sani shine subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuwa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aqalla mafi karanci sau uku nan ko ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh duka wannan ma ainihin wato ya tabbata ko subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wannan ma duk ya tabbata a ruku'u to hakan nan wa sujud da sujada sujada ma tasbihinta subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi duk ya tabbata shi ma mafi karanci sau uku ko subuhun qudusun shi wannan ana yi a ruku'u ana yi a sujada ko ko ko subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli ana yi a ruku'u ana yi a a sujada to wannan shi malam yake nufi da tasbihi a ruku'u da sujada a mustahabbi ne wa ta'minu sirran da amin malam yake asirrance da amin amma yake asirrance haka yake a malikiya amin asirrance wa huwa qawlu amina shine fadin amina ba'da al-faraghi min al-fatihati bayan kammalawa da karatun fatiha mala ya ce bilmaddi da madda a shi ne a ma'ad takfifi tare da sauƙaƙe harafi a takfif da yake nufi a nan a takfif wato sauƙaƙe harafin mimun a daga a sai me sai mimun to mimun din nan ka sauƙaƙe haraf wasalinta kar ka ƙarfafa wasalinta takfifi kishiyar shidda an san shadda aiko da wanka ji an ce takfifi a imla'i ana nufin wato wato ba tare da shadda ba to kenan sai ka ce amin amin karka yi shidda karka ce amin in ka ce ka yi shidda mai mutum to shi sa malaci maka ma'ad takfifi tare da cewa a wajen luga uku ne akwai amin akwai amin ba shidda akwai amin din da shidda akwai duka masu faɗan haka a lugar amin to amma dai abin da ya shahara ya samu karbuwa kuma aka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito shine wannan wanda malam yake fada da madda ta alif din da kuma wato takfifi sauƙaƙe wasali amin amin ba ba amin ba amin shine ba madda kenan ba amin amin da shidda kenan to duka ba biyun ake nufi ba na ukun ake nufi amin da maddar alif da kuma takfifin mimun ba tare da shadda ba amin malam yace ismullahi ta'ala wai sunan Allah ne madaukakin sarki sunan Allah ne madaukakin sarki haka malam yace wa nunuhu madmumatun alan nida'i nunun ɗinsa malam ya ce mai gwamma ce aminu alan nida'i akan wato an kaddara kira alan nida'i akan kira wato akan akan an kaddara kira at-taqdiru ya aminu abin kaddarawan shine ya aminu in an ce amin kenan an kaddara ya da aka cire ta ya adatun nida'i harafin nida wai an cire shi ne sai kawai a ce amin me ko a ce ya aminu sai a ce amin sai a cire wannan ya din to amma mu dan koma baya akwai akwai fadakarwa tun daga fadin malam wata aminu sirran da malam yace amin a sirrance haka yake a malikiya Allah ya musu rahama amma ya tabbata hadisi Abdullahi dan Umar hadisin Anas dan Malik da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa amin yana ainihin wato yana jan sautinsa da ita ina suka ji in bai bayyana ba idza qala wala dallin qala amin yamuddu biha sautahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace wala dallin to yana cewa amin ya muddu biha sautahu yana jan sautin sa da ita amin yana jan sautin sa ina suka ji bayyana waye annabi sallama yana bayyana amin din sa mamuma suna bayyana amin din su har masallaci ya amsa gaba daya annabi sallama cewa yace idza qala إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين idan liman ya ce wala dalin ko kuma ku ce me ku ce amin babu shakka yana daga ma'anar alƙaul na zahiri shine shine bayyanawa ku ce amin don haka amin a bayyana ake amin in an yi amin a sirrance to karatun ma a sirrance ki ina karatun sirru ne to amin ɗinka za ka yi ta a asirce amma idan karatu a bayyana ne to ana bayyana amin wannan shine ya tabbata a sunna da malam yace wa huwa qawlu amin shine fadin amin ba'da al-faradi min al-fatihati bayan fatiha bil madd ma'a takhfifi da madda tare da sauƙaƙe wasali wannan duk haka yake sai malam yace ismul lillahi ta'ala suna ne na Allah madaukakin sarki shi amin din to wannan shi ma malamai suka ce a'a babu wani sunan Allah cikin sunayen Allah amin babu sunan Allah amin da haka daga nan abin da malam ya faɗa cewa sunan Allah ne nunun sa yace nunun din sa yace mai bamma ce aminu saboda ya tabbata cewa sunan ne kenan yawa sai yace alan nida kamar cewa muke ce ya aminu wato ya Allah kenan wala dallin ya aminu wato ya Allah sai zama amin sunan Allah ne a yadda malam yake faɗa amma malamai yan uwansa suka ce a'a amin ba sunan Allah bane ba wani sunan Allah amin ita dai kalmar amin suna ne na aiki ismu fi'il ne suna ne na aiki wanda ake faɗansa domin neman amsa bukata takadirinsa ko ma'anarsa istajib kuma fataha ne da shi mabniyi ne mabniyi ne amina da fataha yake ba yadda ma ya faɗa cewa aminu da bomma saboda ai shi ya tafi akan cewa sunan Allah ne kun ga suna kuwa mai domma ne mai domma ne amma wannan ba ba suna bane ismu fi'il amr ne haka yake a gine yake a hakansa amina ma'anarsa shine me shine istajib kamar haihata ne ai haihata haihata haka take a hakan ta take ismu fi'il amr ne ba hali ka raba ta da wannan fatata ta haihata ba za ka canza mata wadda ba haka ake amfani da ita tana nufin ba'uda iso fele madi ne ita da haka amina iso fele amr ne ma'anarta shine istajib ya Allah ka amsa mana haka aka saba ji a addu'a idan aka roƙi Allah madaukakin sarki sai a ce amin ma'anarsa istajib wato ya Allah ka amsa mana shine ma'anar amin din wata kalma ce da ake faɗanta da take kiran Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan bukata da fataha take tafiya amina an gane ko? Malam ya ce, Istajib du'a'ana, ya aminu istajib du'a'ana. wato ya Allah ka amsa mana addu'ar to amma wannan ba shine ingantacce ba istajib din dai shine ma'anar amin din ba sunan Allah bace ba mala yace wala yu'minu al-ma'mumu khalfa al-imam fil jahriyati mamu baya amin khalfa al-imam a bayan liman fil jahriyati a sallar da ake bayyana karatu illa idza sami'a qira'atahu sai dai idan ya ji karatun liman din idan mamu yana bin liman baya jin karatunsa suka ce ko da ya ji karatun fatiyar amma bai jiyo wala dallin ɗinsa ba to ba zai ce amin ba sai ya haƙura da faɗa in baya jiyo shi ba don komai ba sai don lokacin da liman ya ce wala bolin a daidai lokacin mala'iku ma suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati a wata riwaya man wafaqa qawluhu qawl al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin duk wanda amin dinsa ta zo daidai da amin ɗin mala'iku to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa haka kenan ana son lokacin da liman ya faɗa kowa ya faɗa lokacin mala'iku ma suke faɗa kuma annabi salama ya ce idan qala wala dallin faqulu amin idan ya ce wala dallin ku ce amin to yanzu lokacin da baka jin liman yaushe za ka ce amin din ba za ka san yaushe ya faɗa ba wala Allah ma zai je shiga wata wata aya da bata dace ka ce amin ba sai ka ce amin ko ba haka ba ya shiga wata aya wacce take magana akan ainihin wato kafirai da suke kira wa kansu azaba sai kuma sai ka ce amin kaga ka zo da wani abu haka idan kana jin liman yace wala dallin sai ka ce amin in baka jinsa to sai ka shiru shin idan ka ji amin din mamudu suke gabanka za ku lokacin da za ka ji kawai amin irin masallatan juma'a din nan da ba a jiyo liman sai ka ji ana ta amin ana ta amin wani yana gama amin a ruku'u wani yana gama amin ɗinsa yana ruku'u amin sai kuma ya ji ana ruku'u saboda aminin ba ta iso shi ba shi sai lokacin karba karba aka dinga yi shi kuma liman ya riga ya tafi abinsa ya falle eh to abin da ya fi shine idan baka ji to sai kai shiru ba a kallafa maka kuma faɗa ba tunda baka baka ji karatun liman ba wani lokacin kuma wala dalil din mutum zai ji baya jin karatun liman din sai wala sai dalil din kawai ya ji to bai san bai san me ake yi ba dan abu ya taɓa faruwa liman yayi yana karatun sallah sai yana karanta suratul mu'minun can wajen karshenta a menene wa kunna qauman dallin eh wa kunna qauman dallin kawai yana dallin kawai zai amin wani yana cewa amin sai kowa ma dauka amin kaga sakamakon ba sa jin karatun liman din zai iya wannan maddan ne da ta yi tsawo ta daga sauki sai suka jiyo ta sai suka yi tsammanin dalilin din fatiha ce ashe ba ita bace shi ya riga ya shiga wani wuri ne dalilin din wani waje ne to ya kamata ya zama na liman mamu yana jin liman ne sosai ya san me yake karantawa sannan ya kira ya kira amin dinsa malam yake wal qunutu fi subhi faqat da qunutu mala ya ce fi subuhi faqat a sallar asuba kadai ba a yarda a wata sallah ba ba'da al-faragi min al-qira'ati bayan an kammala karatu ba a yarda kafin a kammala ba fi raka'ati thaniyati a raka'a ta biyu qabla ruku'i kafin ruku'u sirran a sirrance nan musahabbai ne fa daban-daban a wajen eh والقنوت wannan mustahabbi ne wal qunutu mustahabbun qunutu mustahabbi ne amma da yake fi subhi fakat wannan ba magana mustahabbanci bane magana shari'a ce wato in ba asuba bace ba a shar'anta ba ba'd al faraj min al qira'ati wannan ma shari'a ce sai bayan an gama karatu ne ake kunuti ba mustahabbi bane in mustahabbi ne kenan za a iya yi ba gama karatu ba da haka faɗin sawal kunutu shine mustahabbin sai ce fi raka'ati saniya raka'a ta biyu wannan ma mustahabbin mustahabbi na biyu kenan qabla ruku'i kafin ruku' wannan ma mustahabbi ne mai zaman kansa sirran asirrance mustahabbi ne mai zaman kansa kenan a kunuti kawai mustahabbi hudu ne shi kansa kunutun mustahabbi ne a raka'a ta biyu sannan kuma a kafin ruku'u sannan kuma a sirrance to duka wannan ina ga mun yi magana akai a littafin ashimawi abinda muka riga da muka sani shine wannan kunuti haka yake a malikiya haka yake a shafi'iya sun dan sha bamban a tsakanin su shafi'iya su bayan ruku'u ne malikiya kuma kafin ruku'u ne dukkanin sun an bari sai an sujada rafkanwa to amma zance mai inganci abinda hanafiya suka tafi akai da hambaliya cewa babu wani kunuti irin wannan da wannan sifa cewa kadai asuba sannan kuma a raka'a ta biyu a sirrance kuma ma a malikiya zai kawo lafazinsa Allahumma inna nasta'inuka da zai da zai kawo mana nan gaba wannan duka bai tabbata a wani a wani hadisi ba guda daya hadisi ya tabbata ma ingantacce hadisin Abu Malik ibn Tariq al-Ashja'i yace ya tambayi babansa Tariq al-Ashja'i yace baba kai sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi sallah a bayan abubakar kayi sallah a bayan umar kuma kayi sallah a bayan aliyu a kufa kusan shekara biyar shin kaji suna yin kunuti a sallar asuba sai ce ai ɗana ai bid'a ne ai sabon abu ne wannan ai bunayya muhdas kirkiran sa aka sabon abu ne kaga wannan ya tabbata cewa ga sahabi bai ji bai san shi ba a bayan manzo Allah sama bai san shi ba yayi sallah bayan abubakar bai san shi ba yayi sallah bayan umar bai san shi ba yayi sallah bayan Uthman har bayan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wannan yana ba komai ke nuna wa illa illa babu shi hadisin anas dan malik cikin musnad na imamu ahmad shi malikiya ta yi riko da shi ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kunutu fil fajr hatta faraka dunya annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin kunuti a sallar asuba har ya bar duniya wannan hadisin malamai suka ce bai inganta ba waɗanda ma suke ganin ingancinsa suka ce ai kunutun da ake nufi a shi ne wato tsayuwa wato dadewa a tsaye annabi salama bai gushe ba yana tsawaita sallar asuba har yabar duniya amma ba wai addu'a da malikiya suka rika da shafi'iyya irin wannan addu'ar da ake yi ta ta kunuti ba ya dai tabbata kamar yadda muka riga muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta kunuti kala biyu duka ya yi su ya yi kunutin wutiri sannan ya yi kunuti na addu'a a wasu kabilu da suka zalunci sahabbansa suka karkashe su ya yi musu addu'a wata guda yana musu addu'a ta kunuti wannan ko ba asuba ba azhar ba la'asar ba magariba ba isha a kowace sallah ta kama yayi wannan kunuti yana yin sa da haka shi wannan kunuti sunna ce sai da ya wata yana yi aka dakatar da shi Allah madauki sarki ya dakatar da shi amma dai ya zama sunna karɓaɓɓiya cikin al'umma ko dai addu'a ta farin ciki ko addu'a ta musiba da tashin hankali tana sa a yi kunuti a sallar farilla ba sai kuma sallar asuba ba kuma ana bayyana kunutun ne ana kokawa Allah damuwar da ake ciki mamu suna cewa amin ko a sallar juma'a ce ana iya wannan kunuti to wannan kunuti ya tabbata a sunna kunutin sallar wuturi ya tabbata a sunna amma wannan kunutin na malikiya na sallar asuba wanda ake dawwama ana yinsa shi wannan bai tabbata ba abin da aka rawaito daga Umar dan Khattab cewa yana kunuti a sallar asuba shi ma idan ya tabbata to tsawaita sallah ake nufi amma ba wai kunuti irin wannan na na malikiya ba lafazinsa kuma zai zo a karatunmu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala abin da muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah mara sarki ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا ومولانا محمد بن عبد الله المجتبى wannan ya ce malam ka yi mana bayani akan halaccin ko akasi na ba da hayar abin hawa kamar mota ko babur da kuma cewar a kawo kuɗi kaza a kowace rana to wannan wata al'ada ce a irin ta zamanin yau a garuruwan mu wanda ake yi a bada mota ko mashin ko keke keke na pep akan a kawo wani adadi na kuɗi a rana ko a sati ko a wata to asalinsa wannan cewa ga shi ka je ka a rana ka kawo kaza ko a sati ka kawo kaza ko a wata ka kawo kaza asalinsa garari ne asalinsa garari ne ta iya yiwuwa ya je shi bai samu hakan din ba ta yi kuma ya je shi ya samu fiye da hakan din sai ya zama babu babu babu nutsuwa to amma al'ada ta ginu a kai har ya zama na cewa ta masa, ta masa iyaka yanzu idan babur ne misali an san nawa ne al'adarsa nawa ne a sati in mota ce homa ko golf ko sharon an san nawa take kawowa yau in ka saya za ka bayar an san nawa ake kawowa idan keke na fef ne an san nawa ake kawowa bisa al'ada to wannan al'ada ta yi masa hukunci tunda al'ada ta yi masa hukunci to yanzu ya fita daga garari yanzu ba wani mai homa da za a ce kaza ake kawowa misali wanda kuma za a ji shi da shi da direbansa idan ba rigit saɓani aka samu akan wannan amount ɗin ba amma in dai wannan amount ɗin shi aka tsaya a kansa to ba za a samu sabanin da shari'a take gudu ba mai mashin misali in ya bayar abin da aka ce ana bayarwa a sati to idan tunda al'ada ce ta ajiye shi haka wancan mai mashin din ma haka ake bashi wancan ma haka ake bashi wancan ma haka ake bashi ya kai ɗari ko sama da ɗari ko ɗari biyu kowa haka haka aka saba ake ya zama al'ada to ba za ka samu kuma rikici ba sai dai rikicin ka same shi a cikin bai kawo ba ko bai kawo abin da ya kamata ya kawo ɗin ba an fahimta to wannan sai ya fita daga garari da al'ada ta masa hukunci ta masa matsaya sai ya fita daga garari babu laifi idan an gina shi akan hukunci da al'ada ta yi wa abin amma abin da al'ada ba ta masa hukunci ba to yana nan a gararinsa tsakaninka da wanda kuka kulla wannan yarjejeniya to za a iya samun a saɓani wata rana ko dai shi wanda ake bashi ya gana kwaransa ko wanda yake bayarwa ya gana kwararsa sai ya zama kuma rikici ba ya kamar wannan na na abin hawa ba haka wannan na abin hawa khasatan amma sauran sana'o'i turaman zannuwa ya dina sauran abubuwa ban tsammanci al'ada ta shiga ta masa wani hukunci ba kasuwanci ne tsakanin tsakanin mutane ana yin sayo da kullum to shi idan aka gina shi akan haka taugarari zai shiga ciki amma irin waɗannan na ƙarafu al'ada ta shiga ta masa hukunci ko na ƙarfe a al'adance an san nawa yake kawo haka wannan ko a gina shi akan al'ada ko a gina shi akan haya misalin haya na baka wannan mashin ga mashin na baka haya a duk sati za ka biya ni dubu kaza kuɗin haya da kake yi shi kuma zai iya zuwa tun da ya ɗauke shi haya to shi kuma ya halatta ya je shi shi kuma ya yi jigila da shi shi ma ya samu abin da ya samu sawa'un ya samu ya kuɗin hayar ya samu fiye da kuɗin hayar ya samu ƙasa da kuɗin hayar ni dai haya na baka kuɗin haya ta na sani tun an gina shi akan haka ma an yi daidai ya fi zama daidai ma amma an gina shi akan tsarin al'adar ma duka wannan babu laifi insha Allah ta'ala gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaga hannu ba a bayan sallar farilla to malam mutum yana iya yin nafila bayan azahar ko magariba ko isha ya ɗaga hannu don addu'a to sai yanzu na fahimci mai kake so ka faɗa mana bayan ya idar da sallar farilla ɗaga hannu don yin addu'a to abin da aka rawaito kuma ya shahara ya inganta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ya iddar da sallar farilla yana shagala ne da azkar azkaru azkaru ba'da salah dikirin bayan sallah da yanzu ya shahara kowa ya san shi yanzu ba wanda yake bukatan a ce masa a masa bayanin me ake nufi da zikirin bayan sallah to da su annabi sallama yake shagara tun daga istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير haka waɗannan zai yi ta yi zai yi ta yi har zuwa sukul huwa Allahu da falaki da nasi ayatul kursiyu tasbihi 33 hamdala 33 kabara 33 ya cike karshe da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wani lokaci kuma ya kabbara 34 shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka samu yake shagala da shi idan yayi sallar farilla baya tashi yayi nafila sai yayi wannan abu baya shagala da yin addu'a a lokacin da ya da sallar farilla sai wannan addu'o'in na azkar din to in ka ji an ce maka annabi sallama bai taba daga hannunsa ya yi addu'a bayan sallar farilla abin da ake nufi kenan abin da yake shagala da shi kenan da haka mutum ya yi da sallar farilla da yi azkar ba ya shagala daga hannu yana addu'a wato kamar ya saba wa sunna kenan ya zo da abin da sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma yake yi malam ibn qayyim idan ba ku manta ba a littafin sa zadul ma'ad da muka karanta wani sati da muka karatu a FMC mun karanta yadda ibn qayyim yake cewa yana ganin wautar mutumin da sai ya yi sallama ya ce zai roƙi Allah yana ganin wautar mutumin da sai ya yi sallama sannan ya ce zai roƙi Allah bayan dukkan damammaki na kusaci da Allah da roƙon Allah suna nan a cikin sallah burjik ya bari ya wuce sai da ya sallama lokacin da yake sallah yake ganawa da Allah annabi su sallama ya ce wa amma sujudu fa fa- wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum amma addu'a amma sujada ku matsa da addu'a tabbas za a amsa muku sai ya kasance sujada wani guri ne da bawa yake kusaci da ubangijinsa ya fi dacewa da ya roƙi Allah a wannan gabar a wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lokacin da bawa ya fi kusaci da ubangijinsa kamar lokacin da yake sujada to amma sai mutum ya fita daga sujadar ya fita daga tahiyya ita ma gurin addu'a ne sai ya yi sallama sai kuma ya ce zai yi addu'a don haka idan annabi sallama ya da sallar farilla azkar yake shagala da shi amma da kace bayan sallar nafila ta bayan isha ko bayan magariba zaka iya yin addu'a zaka iya addu'a ko da ba bayan sallar nafila ba ko bayan sallar farilla ne in ka gama azkar ɗinka ka kammala abin da manzo Allah yake yi ya halatta ka yi addu'a ba wanda ya hana ka addu'a ba a ce akar ayi lokaci kaza ba amma dai mubasharatan da an idar da sallar farilla ga abin da aka ga manzon sallama yake shagala da shi bayan ka gama na manzon Allah sallama to nan kuma kana da bukata to ba wanda ya hana ka kai addu'a ya halatta a yi wa kafiri addu'ar ya yi duba shi in ba shi da lafiya wato wato da ya halatta mutum ya yi wa kafiri addu'a ya je duba shi ba shi da lafiya na ga abin da yake nufi kenan ya halatta halatta ka je duba kafiri kai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ya halatta idan amma dai baka cewa Allah ya sa kafara ne dan ba zai yawa don ba zai zama masa kafara ba kuma baka cewa in ya mutu Allah ka gafarta masa ka ji kansa duba ai amma Allah ya baka lafiya Allah ya sauwake wannan ya halatta yace da Allah me ya fassara wannan jumla don bai gane ba yufa an yasiri dami mutlaqan a littafin nan muka karanta wato ana yin afuwa ga jini ɗan kaɗan mutlaqan sake ba kaidi kuma jinin menene ko na mutum ne ko na haila ne ko na mushe ne ko na rayayye ne mutlaqan kowane irin jini ne to ana yin afuwa ga ɗan kaɗan ɗinsa har ya kamanta kaɗan ɗin ko ya ce wal yasiru ma duna dirhami abin da ake nufi da ɗan kaɗan ɗin shine abin da bai kai girman dirhami ba amma dirhamin ya ce na doki dirhamin na doki shine ɗan ɗan abin ɗan ɗan cycle da yake gwiwar gwiwar doki ɗan wani abin da yake wani ɗan tabo da yake gwiwar doki yace in bai wuce girman haka ba to wannan shi ake nufi da da dirhami ba dirhami na kuɗi ba to da yace dan kadan na jini shine ya kwatanta maka dan kadan din girman kadan din to ana yin afuwa idan mutum ya yi sallah sai ya samu ya wannan a jikin tufarsa to wannan babu laifi ba sai ya sake sallah ba ko ko wanda yake da larura kuma jinin da ke jikinsa yawansa bai wuce wannan ba babu laifi ya sallarsa a haka musamman idan kawar da wannan jinin zai wahal da shi wannan ya ce shi ne yakan tashi sai ya ji shi a cikin najasa tufafinsa ya bushe sai ya ji ana cewa akwai wadi da mazi da mani ya ce shi kuma idan ya tashi sai ya yi wankan janaba baya iya fayyace wani wani ɗaya ne da ya same shi ya ce ya ingancin hakan da yake yi to shi ne wajibi ai duk wanda ya bacci ya tashi sai ya samu busasshiyar najasa a jikinsa bai san yaushe ta faru da shi ba zai yi wankan janaba dole ne zai yi wankan janaba saboda idan aka ce masa ya bambance wanne ne da ya zai bambance mutum ya samu ya farka ya same shi a cikin wannan halin to wankan janaba ya kama shi mafarki yayi tunda shi mafarki ba a danganta shi zuwa ga sha'awa ko rashin sha'awa ko ya sani ko bai sani ba na farke ne ake danganta shi da sha'awa naka lokacin da mutum yake farke shine yake bambanta wadi da mazi da mani domin suna da bambanci na fitarsu bambanci na nau'iyarsu amma lokacin da mutum yake barci bai san meye ba da haka ihtiyafan shine ya koma zuwa ga zuwa ga wanka menene ingancin yin karatun sallah ko tasbihi a cikin zuciya ba tare da baki yana motsi ba ba shi da inganci bai yi fa karatun kenan ba a cewa karatu karatu har sai idan harce ya motsa labba sun motsa sannan ake ce masa karatu idan mutum ya yi tasbihi labbansa a matse to tunani yake yi idan ya yi karatu labbansa a rufe to tunani yake yi ba a kiransa karatu sai idan ya motsa labbansa da kuma harshensa don Allah mutane su kiyaye wannan wani za ka ga yana sallah yana tsaye sai gan shi kawai ya haɗe labbansa gim kawai yana tsaye sai dai kaga yayi rukuwa shi wai ya karanta to duka wannan tunanin karatun yayi fatiha duk nazarin ta kai a zuciyarka amma baka karanta ta ba hakikanin karatu mafi karancin sa shine lebe da harce ya motsa mafi girman sa shine sauti ya bayyana amma babu ƙasa da lebe da harce babu ƙasa da haka wannan tunani ne ba ba karatu ba Allahu ta'ala ala na'am malam alaikum assalam ya ce dangane da kunuti akwai bambanci tsakanin kunutin wutri da kuma na sallar farilla kace ko to da bambanci shi na kunuti lafazin sa yazo Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك da kuma wasu addu'o'i da mutum zai yi na bukatarsa a wuturi amma shi kunuti na sallar farilla wanda ya tabbata a sunna shine kunuti a dalilin wata musiba ko kuma kunuti a dalilin wata bukata ta al'umma ba a kunuti a sallar farilla sai akan bukatuwar al'umma amma individual bukata damuwarka kai to kunutunka sai ka yi shawuturi ka yi addu'o'in ka kai far damuwarka amma sallar farilla damuwar al'umma ko ta masifa ko ta alheri to ita kuma wannan addu'o'in bukatar ku ka san abin da yasa kuke yi da haka addu'o'in da abu bukatun da suka tashe ku yin kunuti a sallar farilla su za ku kawo a kunutun naku da haka suna da bambanci a qunutun malikiya kuma nan sallar asuba shine wanda zai zo Allahumma inna nasta'inuka wanda za mu karanta shi wani sati insha Allah ta'ala sannan yayi tambaya yace ya ga galibi a masallatayyan mu sallar magariba an saba ana karanta alamtara da kulhuwa sallar asuba kuma ana karanta suratul tariq da kuma sabbi yace akwai wata tabbatacciyar sunna ne akan akan haka a'a ni ban san wata tabbatacciyar sunna akan haka ba cewa duk sallar asuba suratu tariq da kuma sabbi sallar magariba alantara da kuma kul huwallahu kawai wani gado ne aka yi na iyaye da kakanni kuma aka dore a kansa ake yi hakan ba zai zama laifi ba sai dai kawai idan mutane sun rike shi tamkar wata sunna da ba a canza ta to wannan shine sai ya zama sai ya zama kuskure amma duka karatun alkur'ani ne mai girma matukar ba a dauke shi wata sunna mai falala ta daban ba akan sauran akan sauran surori Allahu ta'ala ala to yanzu a nan gaba zan ci gaba da wayan abubuwan za ku yi hakuri mutum biyu da suka daga hannun nan na alaikum salam to ai wannan matsalar ka ci da ka je ka karanto da kai za ka je ka kare da ita ya ce akwai riwaya da ta zo ta a cikin hadisin inama ju'ila al-imamu li utamma bihi sai ce akwai riwaya da ta zo ta fa idza ammana fa'amminu idan liman ya yi amin ku yi amin yace bai san ya zai da da ita ba to abin da ya sa na ce masa wannan damuwarsa ce saboda magana ce ta, ta, ilimi malamai sun yi magana a kanta wannan matsala ɗin akwai riwayar idza qala wala dallin fa qulu amin akwai idza ammana fa amminu idan yayi amin ku yi amin waɗanda suka tafi akan cewa liman baya cewa amin mamunin suke cewa amin kamar yadda yake a malikiya wala ya kulu hal imamu liman baya faɗa shi kawai wala dalin yake cewa to sun yi riko da riwayar idza qala wala dallin faqulu amin in yace wala dallin ku ce amin aikin sa shi gashi kuma ga naku an raba to ya za ku yi da riwayar idza ammana fa aminu suka ce idza ammana ana nufin idza balaga mawdi'a amin idza ammana ai idza wasala mawdi'a qawli amin idan ya iso gurin da ake cewa amin faqulu amin shine ammana din shine ya iso amin idan ya iso amin ko sai ku ce amin shine ake nufi da ammana a tawilin su su kuma wasu malamin suka yi riko da idza ammana hujja ce da cewa limai na cewa amin idza ammana idan ya ce amin faqulu amin kuma ku ce amin don haka wannan sai ya zama hujja a wajen su wajen cewa liman ma yana iya cewa yana iya cewa amin kuma wannan zancen ya fi karfi saboda ya tabbata a hadisai a sarihai ingantattu annabi salama yana cewa amin shi da kansa yana cewa amin kamar yadda ya gabata hadisin Abdullahi dan Umar annabi salama ya kasance idan ya ce waladdallin yana cewa amin ya muddu biha sautan yana tsawaita sautinsa da ita ba komai yake nunawa ba illa mu fahimci cewa yana faɗan amin da haka idan amana fa aminu dan fa idan liman ya ce amin kuma ku ce ku ce amin Allahu a'lam na'am alaikum salam yace kamar yadda ya zo a karatunmu cewa tasbihi mustahabbi ne shin wanda ya shagala da addu'a a cikin sallarsa bai yi tasbihi ba sallarsa ta yi nan kana nufin a sujjada kenan a sujjada kenan saboda sujjada ne mahallin addu'a duk da ruku imamu nawawi yace babu abin da ya hana addu'a a ruku eh dai ba a yi amma shi bai ga abin da ya hana addu'a a ruku ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su duka biyun inda a ce ana addu'a a ruku da a gurbin nan zai fada ko yace wa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a sai ya raba musu aiki yace ruku'u ku girmama Allah sujada kuma ku matsa da addu'a kaga inda su ruku'u ma gurbin addu'a ne da ya fada da ya bambanta sai na cewa sujada ne gurbin addu'a don haka idan mutum a sujada ya shagalar da addu'a ko bai yi tasbihi ba kenan sujudarsa ta yi eh sujudarsa ta yi sallarsa kuma ta yi eh Allahu alam to amma aha eh imamu ha to mamu gabata malam da liman yake dauke masa karatu ma balle tasbihi yace mamu ya iso yayi ruku'u yana yin ruku'u liman yana dagowa ko tasbihi bai samu yayi ba sai liman ya dago sallarsa ta yi nace ai bai samu fatiha ba ma kuma ta yi yauwa ba bukata Allahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk